jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barak yau kuma uku ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 438 wanda ya daidai da ɗaya ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara bakwai. ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri rahimahullahu satin da ya gabata mun faru karatu cikin kitabun dahara na littafin mun yi bayanin wurare uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin kashi ko fitsari gare su shine hanyar da mutane ke bi da inuwar da suke zama su huta da kuma mashayarsu ko hanyar da suke bi su ɗaibin ruwa wayannan wuraren guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kashi ko fitsari cikinsu sannan kuma da kwaɗaitarwar da shari'a ta yi game da cewa wanda ya zo biyan bukata wanda ya zo zagayawa kashi ko fitsari to an sunnanta mishi ko an wajabta mishi cewa kada ya ba kada ya fuskanci alƙibla kuma kada ya ba alƙibla baya gare mu nan kenan sai dai ya fuskanci kudu ko arewa ko don haka laifi ne ga wanda ya zo biyan bukata ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya to yau za mu tashi sabon babi insha Allah me yasa take tsuwar hita ga gama gani to yau za mu ta sabon babi yace at-tarhibu min al-bawli fil ma'i wal muktasali wal juhudi babin mu na yau tsoratarwa zai at-tarhibu tsoratarwa min al-bawli daga yin bawli fil ma'i cikin ruwa an hana bawli cikin ruwa waɗanne irin ruwa ruwa waɗanda a kwanci waɗanda ba su gudu alma'ud da'im kamar yadda za mu ci ko kuma alma'ur rakid alladhi la yajri kamar yadda yake cikin hadisi kun fahimta ruwa dangane da yin boli fil ma'i cikin ruwa waɗanda a kwanci waɗanda ba su gudu amma in suna gudu babu laifi don an yi kashi ko fitsari ciki amma waɗanda a kwanci kamar tafki misali to su an ka hana yankashi ko fitsari ciki wal muktasali da kuma tsoratarwa dangane da yin boli cikin wuri da ake wanka inda ake wanka nan ne muktasali kun fahimta inda ake wanka an hana fitsari na kun tsoro mai ido da yawan ku inda kuke wanka nan kuke fitsari to yau za ku je hadisai na annabi cewa ba daidai kuke ba an hana boli inda ake wanka malamai sai sun kace in ya zai inda ake wankan jigawa ne kamar wuri ne mai ƙasa ko yashi wanda yake in kai yi fitsari ƙasa na iya shanye fitsarin to kaga da ka zo ka ɗebi ruwa sai fitsarin ya koma tasowa da ka zuba morin ruwa kun fahimta tun da ƙasa wurin fitsararra ce amma in ya zan daɓe ne na siminti wanda fitsarin bai tsayi kuma bai sha ko kila ma an shafe da tiles kaga bai tsayi da an yi fitsari sai ya gangare fitsari an zuba ruwa wasu malamai wasu kun je da nace wasu malamai sun ce in haka ne to babu laifi ga yin fitsari amma dai za mu ji cewa kowane irin wuri ne abin da ya fi shi ne a bar fitsari ga wuri za mu ji dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar na hana fitsari inda ake wanka kun fahimta don haka ba a fitsari inda ake wanka kaga da larabawa da turawa su ne bisa ga tsari na musulunci ga abin da ya shafi makewayi da larabawa da turawa sun raba makewayi wurin tsugunni daban inda ake kashi da fitsari daban inda ake wanka daban kun lura da haka nan ko ba ku lura ba inda ake kashi da fitsari shi suke kira toilet inda ake wanka nan suke kira bathroom wurin wanka wurin wanka ba a komi illa wanka mai son fitsari toilet yake zuwa ya fitsari da fitsari da kashi ga inda ake yi wanka kuma ga inda ake yi amma malam bahaushe ko talauci ne ko jahilci ne ko duk biyun sun ka haɗe inda yake wanka inda ka ci nan kaka tutu kun fahimta to yanzu dai kun jiya don haka dai yau wanda ya san wurin fitsari nai guda da wurin wanka nai to yanzu da an koma sai a rarraba su a samu wuri ko da kaɗan ne a yi inda ake wanka sannan kuma shi nan toilet inda shadda take a bashe wurin fitsari da kashi za mu ji dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karhanta yin fitsari inda ake wanka shi ne ya ce a tarhibu min albawli fil ma'i tsoratarwa daga yin boli cikin ruwa wanda a kwance wal mugtasali da kuma yin yin boli inda ake wanka wal juhuri da kuma boli cikin rami shine juhuri rami kun fahimta rami yana yi wakilin ramin maciji ne sai ka zo ka kwarara ma maciji fitsari in ya fito za ku kwashe da kyau za ka gunce hitsarin nan ka tsaye da hitsari cikin wando in ya tuno kai dai taji ko kila ramin damo ne ko kila ramin wani aljani ne da yawan aljannu ai in sun ka hau juna da nufin su tai su sato abin da ake yi sama ba sai a ɗebiyo lata wuta a jeho su ba wasu su mutu wasu su karire wasu haukace to wa'annan da na karire sun ka zan musakai sun ka haukace ben nan suna shiga cikin ramu to ka zo kila akwai wani musakin aljani nan kaya mai hitsari kaga sai ya rike ma kawaya mai shekawa da yake kada shi yasa da yawa ko haga dan mutum da yin fitsari sai ko a rike mai kafa ko a rike mai hannu ko wata rashin lafiya ta same shi shi ya nuna yayi fitsari bisa ga aljani ko kila ya aji ɗanai ka zo ka waɗa nai fitsari ko ya aji kaya nai ka zo ka yi mai fitsari cikin kaya sai ya riƙe ma ƙafa ko kunkuru don haka waɗannan wuraren guda uku duka babin zai tsoratar da mu daga yin fitsari gare su da ina da ina da ina yace ba a tarhibu min al-bawl fil ma'i tsoratarwa daga yin fitsari cikin ruwa nace muku ruwa wanda akwanci kamar tafki wanda baya gudu wal muktasali da wurin da ake wanka wal juhur da rami to tsoratarwa daga yin fitsari cikin waɗannan wuraren guda uku kaga duk sun shigo cikin kitabun dahara ko to hadisin mu na farko me yasa wai wanda duk ya zo sai yayi fakin bakin koha ku diba ga hila masallaci can maka wanda duk ya zo sai tsaya bakin koha in ana tar bakin koha kana samu wurin shigowa ku zanka shiga cikin masallaci mana wanda ya zo sai yayi fakin bakin koha ba a fakin bakin kofa hadisin mu na farko yace an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu naha an yubalir al ma'ir rakin rawahu muslim wa ibn majah wa nasai hadisin mu na farko yau an karbo shi daga Jabir dan Abdullah yarda Allah tabbata gare su shi kuma ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annahu cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama naha ya yi hani an yi bala daga a yi boli filma'in raket cikin ruwa wanda a kwance a raket shi ne allah la ya jari cikin wani hadisi ya ce filma'in da'im allah la ya jari ruwa wanda a kwance wanda addawame wuri guda tsaye wuri guda baya gudu amma in yana gudu babu laifi in ka yi fitsari ba ha ganin wucewa zai yi amma wannan da baya gudu in kai fitsari yana cikin suna nan cikin ruwa kun ba mamaki an jima wani ya zo ya ɗiba ya sha ko ya yi alwala ko ya yi ɗahara to kayan musu fitsari kun fahimta yanzu su wane ne ke yin fitsari cikin ruwa ƙauyawa ma dalla mutanen ƙauye to kun ji a ƙauyawa ba a fitsari cikin ruwa mafarauci dan an kada da wurin farauta sai ya ɗebi ruwa ya sha sannan kuma ya yi tsari kuma ya ɗahara ciki to kaga an hana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga yin boli cikin ruwa wanda akwanci kun fahimta ashe tunda an kace fil ma'ir rakin cikin ruwa an hana boli cikin ruwa wanda akwanci ashe in yana gudu babu laifi da kayi fitsari wucewa za su yi in ruwan na gudu amma in yana kwance kaga ka bata ruwa rawahu muslim yace imam muslim ya rawaito hadisin wa ibn majah da imam ibn majah wannan nasai da imam an-nasai kun ga hadisi ne sahihi ko mabudi na alkhairi hadisin mana sahihi ne kaga shine hujjar an hana fitsari cikin ruwa wanda a kwance wa anhu qala har yau dai an karbo daga jabir jabir yace na ha rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an yubala daga ayiboli fil ma'il jari cikin ruwa wanda ke gudu kaga dangane da wannan hadisin hadda mai gudu hadda ruwan da ke gudu an hana fitsari ciki yace rawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul awsat bi isnadin jayyidin da isnadi mai kyau kamar yadda yace amma baya da kyau wannan hadisi hadisi ne da ifi yana da illoli guda biyu kun fahimta duk da yake hafizul munzari ya kyautata isnadin yace bi isnadin jayyidin amma tsakani da Allah akwai illoli guda don haka wannan hadisin bai inganta ba ya saba ma hadisi sahihi wanda ya nuna in hadisi sai wanda ya nuna in ruwa na gudu babu laifi a ganga za mu aji mai bulala duk wanda ya koma zuwa ya zana bisa hanya mai bulala sannan ya ce mai tashi sai mu shiga mazhabar sayyidina Umar dan Khattabi ka san Umar ko gyaran sahu da sanda yake yi sai ya kwala ma sanda yace gyara kafan nan ka gani ka gani to yayi arziki to Allah ya shirye da mu don haka wannan hadisin da ya nuna har ruwan da ke gudu an hana boli bai inganta ba abin da ya inganta shine ruwa wanda bai gudu amma in yana gudu babu illa kun fahimta wa an bakar ibn ma'izin qala sami'tu abdullahi ibn yazida yuhaddithu anna an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qala shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga bakar dan ma'iz ya ce naji abdullahi dan yazid sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yuhaddithu yana ba da labari annan nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi ƙala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yunqa yunqa ainun din nan ta yunqa sukuni yayi muku ya samu ku ga taku ko damma damma ya samu ku ko to in damma an kasa in sukuni an kasa duk wanda an kasa yana yi kaga kamar ku da ya samu ku damma la yunqa la yunqa bawlun ba a tara boli fi ɗaftin cikin tasa filbaiti cikin gida ba a tara boli cikin tasa a kai a aji inda ka aji tasa inda dukkan ji boli maimakon ka tafi can wurin boli kai sai kai cikin tasa ka tara ba a haka nan kun fahimta ka gani in ya zo layan ƙa'u layon ƙa'u kaga ya nuna lamun ɗin nan lamun menene ta nafi ce kaga ta lamun nafi amma in ka ce layun ka kawwa ainin sukuni layun ka kaga lamun din nan ta zan lamun nahi kaga hani ne annabi ke yi kun fahimta ba a fakin bisa hanya to kaga abin da ya kamata laifin naku ne ku da na fara zama yanzu kwattaho ya rinka shiga ƙuryar masallaci kaga wanda duk ya to tun da kaga mutane na da wahalar ketara wani nauyin ketaran mutane yake don haka wanda duk ya zo zuwan farko to a cika kaga wa'anda zo suna zama har a kawo nan kun fahimci wannan ko mu zanka tara to kaga in an samu ainun sukuni la yunqa lamun ta zanta nahayi ta hani la yunqa baulun fi dastin kada a tara boli cikin tasa filbaiti cikin gida kamar irin yadda dattijai ke yi in suna jin tsoro kaga da daddare ba su iya fitowa sai bidatta su bidatta sa su rinka fitsari a tare fitsari ko to an hana sai dai in mutum na da uzuri kamar baya da lafiya baya iya tashi babu laifi a kawo mai wani abu ya yi boli ciki aje a zubar amma ba a kai a aje ba kuma sai ya ce fa innal mala'ikata don mi da an ka hana tara boli cikin gida ya ce fa innal mala'ikata domin mala'iku la tadkhulu baitan ba su shiga kowane gida fihi baulun muntaqa'un wanda cikin gidan nan akwai boli wanda an ka tara kun fahimci yin ko to la yunqaw baulan ai la yujtama'u baulun ba a tara boli cikin tasa a aje cikin gida don me fa innal mala'ikata domin mala'iku la tadkhulu baitan ba su shiga gida fihi baulun muntaqawan wanda cikin gidan nan akwai boli wanda an ka tara duk gidan da an ka tara boli an ka kai an ka aje mala'ikun rama ba su shiga gidan kun fahimta don haka ashe laifi ne yin boli ba nan ya ce tasa ba dole sai tasa ba ko ga kasku haka akai a aje in dai an yi to aje a zubar wala tabulanna wannan hukuncin farko kenan an hana tara boli a aji cikin gida kun ji daya sai hukunci na biyu yace wala tabulanna fi muktasilika sannan kada ka yi boli wurin wankanka muktasal inda kake wanka wala tabulanna kada ka yi boli fi muktasilika cikin wurin wankanka inda kake wanka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin ya hana boli inda ake wanka yace rawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ya rawaito cikin mu'jamul awsat bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau wal hakim da imamu hakim wa qala hakim din yace sahihul isnadi wannan hadisi mai ingantaccen isnadi haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kun ji wannan hadisin me yake karantar da mu abubuwa biyu na farko annabi ya hana tara boli a aji cikin gida in dai an yi aje a zubar tun da boli ba wani abin kawa ba ne me yasa annabi ya hana tara boli ya ce domin mala'ikun rama ba shiga gidan da don an ka tara boli ba a zubar ba sai hukunci da biyu kuma annabi ya yi hani daga yin boli inda mutum ke yin wanka menene dalilin da yasa annabi ya hana boli wurin wanka nan bai kawo ba hadisin zuwa gaba za mu ji dalili akwai hadisin da ya zo mana da dalilin da yasa an ka hana boli wurin wanka kun fahimta kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi don haka ta tabbata an hana boli wurin wanka don haka yi kokari ku bambanta wurin wanka ku daban wurin ba haya da boli daban sai hadisi na gaba yace wa an humayd ibn abdurrahman qala laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kama sahibahu abu hurairata qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مقتصله رواه أبو داود والنسائي في أول حديث حديث من نقب شيكو أنكر أوش دقه ميد دا عبد الرحمن ياتي لقيت رجلا na haɗu da wani mutum sahiban nabiya sallallahu alaihi wasallama wanda ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallama kama sahibahu Abu Hurairah yadda kan san Abu Hurairah ya abokanci Annabi me ma'anar wannan magana yace na hadu da wani mutum wanda ya zauna tare da Annabi ya abokanta ya zan sahabi nai irin yadda Abu Hurairah ya zan ya abokanci Annabi ya zauna tare da Annabi me ma'anar mutumin da ya zauna tare da Annabi kamar wanda Abu Hurairah ya zauna da Annabi eh kusan eh a'a ba ka cici ka cici bace ku bari a faɗa muku Abu Huraira yaushe ya musulunta ya zo inda Annabi yaushe ya zo inda Annabi ya musulunta shekara ta bakwai bayan an dawo da yakin Khaibara cikin shekara ta bakwai ya musulunta shekara ta takwas tara goma cikin shekara ta sha ɗaya Allah yawa manzo Allah wafati kun san da haka nan kaga duka duka shekara nawa Abu Hurairah ya tada annabi shekara hudu maximum of four years ololuwa shekara hudu kun fahimta duk ilimin nan cikin shekara hudu ya kwaso shi to shine wannan ke ba shi Humayd ibn Abdurrahman yace na haɗu da wani mutum wanda ya zauna tare da manzon Allah irin yadda Abu Hurairah ya zauna tare da manzon Allah sai mu ce ya Abu Hurairah ya zauna tare da manzon Allah sai mu ce ya zauna tare da manzon Allah tsawon shekara hudu to kenan shi ma wannan sahabin da Umayyad ibn Abdurrahman ke ishara shi ma ya zauna tare da manzo Allah tsawon shekara hudu kun fahimta ƙala to shi mutumin ya ce manzon Allah shi mutumin wanda ya zauna tare da manzon Allah irin yadda manzon Allah irin tsawon zaman da Abu Hurairah ya tare da shi ya ce na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi hani an yamta shi da ahaduna ɗayan mu ya tsefe kansa menene tsefewa shakumbin manzon Allah ya hana ɗayan mu shi kumbin kulla yomin kullun tun da ba kai a sarkin kwalliya ba ba a kumbin kullun ba kullun ake kumbin ba kuma kumbin din ya shafi da kai da gemu wata rana haka kawai ka ƙi kumbin ka ce ka yi wanka ka bashi haka nan sai gobe sannan kai baya daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yin kumbin kullun kun ba wata sabuwa in ji 'yan caca wannan ba kwace gare ku ko amma haka abin yake hadisin sahihi shi mutumin ga yace na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi hane an yamta shi da ahaduna ɗayan mu shi kumbin kulle yawmin kullun a ce kullun sai kai kumbin a'a wata rana ka ketare deliberately kuma ba rashin sani ko abin nan ba da gangan ka ketare ka kin kumbin kun fahimta daya na biyu aw ya bula fi muktasalihi ko kuma mutun yayi boli wurin wankansa duk annabi ya hana don haka in kai kumbi yau ba kai kumbin ba to gobe sai ka tawo haka nan ya mutsu da gemu da kai ka bar shi haka nan sai banda gobe sai kai banda gobe in ka yi wata banda gobe ka yi rana ta uku sai ka ki wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunna bace yin kumbin kullun kun ji wannan to ku yi salati ga annabi Allah ya kara mai tsira da aminci hakan da kuma yin boli wurin wanka shi ma annabi ya yi hani sai ya ce rawahu abu dawuda imamu abu dawuda ya ruwaito shi wannan sa'i da imamun nasa'i fi awwal hadisin sun ruwaito shi farkon wani hadisi ashe ba iya ta tsawon hadisin kenan ba farkon hadisin kenan etc kun fahimta sai ya ce wannan hadisi hadisi ne sahihi وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستهمه وقال إن عامة الوسواس منه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له حديث من نغب أنكر قوش دق عبد الله بن مغفل يرد الله تبت غريشي annan nabiya sallallahu alaihi wasallama na cewa annabi yayi hani an ya bular rajulu daga mutun shi boli fi mustahammihi wurin wankansa shine mustaham hammam me hammam ba toilet ba wurin wanka kun fahimta annabi yayi hani daga mutun shi shi wanka shi daga mutun shi boli fi mustahammihi a wurin wankansa asalin mustaham idan an ka samu kalmar mustaham daga hamimun wasu kuma an hamiman faqat ta'am a'ahu me ma ma an hamiman ruwa mai zafi ga hunturu in za ka wanka ba sai ka gasa ruwa ba su ne ma'un hamimun na duniya ba irin waɗancan na, na lahira masu mugun zafi ba ka gani in mutum zai wanka ba yana gasa ruwa ba to inda ake amfani da inda an ka gasa ruwa ruwan da an ka gasa kaga wurin wanka kenan to sai an ka samu wurin mustaham ko hammam shine abdullahi ibn mugaffal yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an yabula rajul mutun shi boli fi mustahammihi a wurin wankansa can ga ta'liqi ya yace al mustaham bi fatahil ha'i al muktasal wurin wanka ma'khudun min al-hamim an riƙo must kalmar mustaham daga kalmar hamim me hamim wa huwa al-ma'ul har ruwa mai zafi alladhi yuktasal bi wanda ake wanka da shi kun fahimta annabi yayi hani daga mutun yayi wanka yayi boli wurin wankansa dan mi waqala sai annabi yace inna ammatal waswas mafi yawan waswasi minhu yana faruwa ne saboda yin boli wurin wanka to kaga dalilin da yasa annabi ya hana boli wurin wanka yace inna ammatal wasu me amma ai inna akatharal waswasi minhu mafi yawan waswasi wanda da ya ji waswasi yayi mai yawa ya bincika in Allah ya so fitsari yaka inda yake wanka kaga ashe fitsari wurin wanka yana cikin abin da ke sabubbantar da waswasi kaga yanzu ba ma maganar najasa ba kun ji illa ko to in mun kai la'akari da wannan illar kaga ta kunshi inda fitsarin ke wucewa da inda bai wucewa su ko waɗanda sun ka ɗauka abin da yasa an ka hana saboda gudun kada ka yi boli in an jima ka zo wanka fitsarin ya baltsan ma ka najasta shi an dalilin da yasa sun ka kaga waɗanda sun ka ɗauka saboda kan najasa ta shafe ka ko sun ka ce in wurin shafaffe ne yadda fitsarin na wucewa ba a hana ba sai dai in ya zan wurin yana shi kamar ƙasa ce ko rarayi mai dausayi wanda yana sha kaga da ka zuba ruwa sai ya taso kaga ashe in in in fako ne kamar tiles ko siminti ko ƙasa ne abinda dai ya kamata a nisanci fitsari wurin wanka duk an huta kun fahimta don haka yau mun ji wannan ko mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kumbin kullun bai cikin sunna sannan annabi ya hana fitsari inda ake wanka Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai ya ce rawahu ahmad wan nasa'i wannan hadisi na abdullahi bin mugaffal imamu ahmad da imamu nasa'i wa ibn majah da imamu ibn ma wa tirmidhi da imamu tirmidhi Allah shi musu rahama duk su sun karwayo shi wallabda lahu lafazin na imamu tirmidhi ne wa qala shi tirmizin ya ce hadisin garibin wannan hadisi hadisi ne garibi la na'rifuhu marfu'an ba mu san shi matsayin marfu'i ba illa min hadisi ash'af ibn abdullah sai daga hadisin ash'af dan abdullah wa yuqalu lahu kuma ana ce mai ash'arul a'ma shi ash'af dan abdullah ana kiransa ash'aful a'ma qala al-hafiz hafiz ya ce wanne ne wani hafiz anan hafizul munziri shi marubucin littafin Allah shi mishi rahama ya ce isnaduhu sahihun muttasilun isnadan hadisin ingantacce ne kuma isnadi ne muttasili babu inqita'i kun fahimta wa ash'af ibn abdullah shi as'af din can dan abdullah fiqa fiqa ne saduqun kuma mai gaskiya wa kadhalika baqiyatu rashi haka sauran marwaita ne duka duk fiqatu ne Allahu akbar kun ji yadda yace ko hadisi sahihi muttasilun kuma haka yake yadda yace amma kuma duk da hakan ga hadisin da ifi ne don me saboda akwai wata illa nan da Allah bai kaddara Imam al-Munziri da lura da ita ba akwai wata illa cikin hadisin to akan illan nan ka san gano illa sai sai an rasu kuna fil ilmi kamar yadda Allah ya kira su Allah ya shiryar da mu wannan hadisi hadisi ne da ifi sai hadisi na gaba ya ce wa an qatada an abdullah bin sarjas radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yubala fil juhur qalu li qatada ma yukraw min al bawl fil juhuri qala yuqalu innaha masakinul jinni rawahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Qatada dan da ama kenan ana Abdullahi bin Sarjis shi kuma ya karɓo daga Abdullahi dan Sarjis shine sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi ala ya ce na ha rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an yi bali daga aibo lifil juhuri ba ba hujura ba juhuri ne jimu a gaba sannan ha'un manzon Allah ya yi hani an yi bali daga ayabo lifin juri cikin rami ƙaluli ƙatada shi ƙatada da ya ba su labari waɗanda yake faɗa ma sai sun ka ce ma ƙatada ma yi kuro min alboli fil juri me yasa an ka kyamace yin boli cikin rami ma yi kurahu ai lima yi kurahu min alboli fil juri don me an kyamace yin fitsari cikin rami ƙala sai ya ce yuqalu ana cewa innaha ita ramu masakinul jinnin nan ne wuraren zama aljannu aljannun da sun ka hau juna sai sama su satar su yo satar jan abin da ake yi sama yan an ka jeho su waɗanda karire daga cikin wuraren da suka zama akwai ramu to gurmun aljani an jeho aljani ya karire ya zan gurmu bai da kunkuru ko bai da kafa ka zo kaya mai hatsari kana tashi lafiya shi ko sai ya rike mata a kafa sai ku zantai don kaga an hana in kuma ba gurmun aljani na ba wani mahaukacin maciji ramin maciji ne ka zo kawa maciji hatsari da ya fito mi zai faruwa kaga dole ka kace tsarin nan kai kai ta kanka don haka Allah ya ta halin dai akwai hadari mai yawa ga fitsari cikin rami don haka an hana fitsari cikin rami kun ji wannan sai ya ce rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi wa Abu da Abu da wannan sa'i da jama'a ko ga zaman duniya yana yiwa wanda yayi karatu ya zan dai hankali ne ya zan dai da wayewa ce ta zan dai da wanda bai karatu ba a gani waɗanda duk ko bancan harka addini kaga suna ƙara ma hankali da wayo na zaman duniya bayan ka karanci wannan gobe kana ganin rami ka ce ka kwara rami hitsari ciki ne kaga ba za ka yi da Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i na rawaito duk da yake to da can ko ka wuce ko ka kashe wayarka ku haɗa mai ko ya wuce da can ko ya kashe ta wanda ya taho karatu ya kashe waya in an ka bugo ma kan ta baka dawowa to kun ji wannan hadisin ko an hana fitsari cikin rami don me sai ta da yace domin ana cewa inna ha masakinul jinni wuraren zama aljannu ce ka gani duk da yake hadisin shi ma yana da matsala ga isnadin sa hadisi ne da ifi to kun ji dalulu wanda ya kawo ko sun yi ko ba su yi ba sun yi yanzu dangane da wa'annan hadisan da wa'annan inganta da biyu cikin daya biyu uku hudu biyar shidda cikin shidda mun samu hudu ingantattu biyu da ifai an ci riba ko ba ci riba ba kaga da yau mun ji cewa an hana bawali cikin ruwa waɗanda ba su gudu an hana bawali wurin wanka sannan an hana bawali inda rami yake ka zo inda rami ka kwarara tsari cikin rami an hana Allah ya tsara eh sannan an hana kumbin madalla ba kullum aka kumbin ba wata ran ka batta na haka nan ya mutse kunje to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai babi na gaba sau nawa ka taɓa tahowa a tarhibu min al-kalami alal khala'i tsoratarwa daga yin magana a makewayi in mutum ya zagaya in mutum ya te wurin zagayawa to in mutum yana kashi ko fitsari an hana magana kun fahimta shine alkhala ba na haɗa muku yana da sunaye da yawa ba at-tarhibu tsoratarwa min al-kalami daga yin magana al-khala akan makewayi in mutum ya ce makewayi ya fara biyan bukata to an hana magana laifi ne in dai ba da wani abu muhimmi ba kila abin ceto rai ko ceto dukiya ga makaho can kaga ya ta san marijiya kana tutu to wannan babu lai kace annunka mai sanda bai halatta ka kyale ya fada cikin rijiyar nan bai halaka kun fahimta amma in dai ba haka ba to to laifi ne yin magana in in mutum yana kashi ko fitsari to me dalili ne yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala la yatanajahna ala ga'idihima yanzu kullu wahidin minhu ma ila arti sahibi fa inna Allah yamqutu ala zalika hadisin mu na farko mai bayanin tsoratarwa game da magana in ana makewayi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri ya la Allah tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yatanaja sanani kada mutane biyu su yi ganawa da juna munajati me munajati ga magana cikin tsiri kamar ga injiniya haka ku saura ba ku jawo shine munajaci to kada mutum biyu su yi ganawa da juna ma'ana su yi magana a sirce Allah ga'idi ma akan ga'idin suna ga'idi suna hira irin yadda kawai wannan duk tabi'a kawai ce yau ya kamata a taro mana mutanen kawai yau ranar su ce sai wajen ma makunna a kwaso mana su a kwaso a kwaso dangyaɗe a kwaso shuni a kwaso ina duk ƙauyawan nan a kwaso su mutane ba ai ba kauyawa ba ne mutane ya fi sun waye tun da ko da mujaddadi dan fodiyo ta game da hulla bi rahmati yanzu ya iska musu da addini ku bincika ku gani ya wace ya wacin da mujaddadi yana wa'azi da ɗaya bai shiga ya ba ko da yanzu ya iska ma malamai sun karantar taka yana nan cikin infaqul maisur littafin sarki musulmi Muhammad takarda ya rubuta musu yana neman taimako sun kawo taimako wanda ya zo ya iskan mai yabu da malamanta da kaga ba kauye ba ne amma ku faɗa mana na ku ba malami ba sun laɓe sai tsinta-tsinta so matafi an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah tabbata gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kal cewa annabi ya ce la yatanaja sanan kada mutane biyu su gana da juna ala gaye ɗaya ma akan gaye din suna tutu suna ganawa kun fahimta suna suna kashi suna ganawa ko yanzu kullu wahidin minhuma kowane ɗaya da cikin su yana dubi ila aurata sahibi zuwa ga al'aura abokinsa kaga sun tsaya kusa tunda an ka ce gani magana ta kusa da kusa kaga ashe sun tsaya kusa da kusa suna kashi suna ganin al'aurar juna kuma suna magana sai yace fa inna Allah lalle Allah yamqutu ala zalika yana hushi akan haka yamqutu menene maqatu albugulu ba mun yaushe ba kwanaki Allah yana fushi ga haka nan rawahu abu dawud da ibn majah da imamu abu dawud da imamu ibn majah sun karoyato shi walad lafazin na ibn majah ne wabnu kuzaima haka imam ibnu kuzaima shi ma ya fitar da shi fi sayi cikin littafin sa wa labduhu lafazin sa shi ibnu kuzaima ka labda abi dawuda kamar lafazin abu dawuda ne qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa la ya kharju rajulani kada mutane biyu su fita yadribanil ga'ida za suna wurin gayadi yadir bayanil za suna wurin gayadi kashi faini an auratihi ma suna masu kware al'aurorin in sun ka zo ya ta haddasa ni kuma suna masu fira kun fahimta su kware al'aurorinsu yadda kowa na ganin al'aura abokinsa sannan kuma suna suna yin gayadin suna fira fa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya yamkutu zalika ka gani nan ya cika ga fili ta cikin masa wai me yasa wanda da yazo sai ya tsaya bakin hanya ku tashi ku shiga cikin masallaci mana da shi shiga cikin masallaci wanda yazo sai ya fakin bakin hanya ba a fakin bakin hanya to mai jawon da wuce kai muka muna fama kila da yau su ne to yace fa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwa yamqutu ala zalika yana fushi akan haka yana zargi kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna ko Allah yana fushi yana zargi akan haka Allah bai son haka nan rawahu kulluhum rawahu kullun dukkan su sun ruwaito wannan hadisin min riwayati hilal ibn iyad daga riwaya hilal dan iyad aw iyad ibn hilal ko ko iyad dan hilal an abi sa'id shi ko shi ya karbo daga abu sa'id al-khudri wa iyad hadha iyad din can rawalahu ashabu sunan ma abuta sunan sun sun ruwaito hadisi daga gare shi ashabu sunan abu dawud kenan tirmidhi da nasa'i da ibn majah wala a arifuhu bi jarhin hafiz hafizul munziri yace kuma ban san shi iya can yana da wani aibi ba wala adala haka kun ban san wanda ya adaltar da shi ba ban san wanda ya soke shi ba kun ban san wanda ya adaltar da shi ba irin wannan ya ake ce mai marwaicin hadisi wanda ba wanda ya soke shi kuma ba wanda ya ce adali ne me suna ne ga malaman hadisi eh wani ɗan ana karatu nawa ba wurin wasa ba ne in baka sani ba ka cicci ka cicci ba ce balle ɗan an ka tambaya baka sani ba sai ka kwako ɗai ba wasa muke ba nan ba wasa ta kawo mu ba hadisan manzon Allah ne ko ana wasa bai kamata mai wasa da hadisan manzon Allah ba kuma kun san dai bello ya ba ba ku sani ba ba irin malla abakar gumin ki da wanda ke da hankuri ba a yi ta abin ba wasa ba ku dai lura da cewa ba wurin wasa ba ne in an ka yi tambaya in ka san amsa ka ba su in baka sani ka kan bakin ka ba wurin ka cici ka cici ba ne kun lura da wannan to shi ne ya ce wala a arifu bi jarhin shi hafizul munzari ya ce ban san akwai wanda ya mikanta shi ba wala adala haka ban san wanda ya adalta shi ba marwaici mutum wanda yake ba wanda ya taɓa nuna illa ta ba wanda ya taɓa mikan tashi hakan ga ba wanda ya taɓa adalta shi malam mahadi suna kira nai suna kira nai menene majahuli majahul sai dai majahil kuma sun kasu kashi biyu majahuli ya kasu kashi biyu akwai majahulul aini akwai majahulul hal kaga majhulul hal shine wanda babu wanda ya aibanta shi ko ya mikanta shi shine majhulul hal kaga ba a san hali ne ba kenan don da an san hali ne dole a yi commenting dole malama hadisi su yi commenting game da shi kun fahimta to tunda babu wanda ya commenting ko ta gefen adaltawa ko ta gefen mikantawa shi ya nuna ba a san kaga irin wannan ana kira ne majhul shine yace wa huwa fi idadil majhulina don haka shi iyad din nan yana daga cikin majhulai waɗanda ba a san halin su ba ina fatar kun fahimta qauluhu fada tai can cikin hadisin da yace yadribani lga'ida yace la ya kharujur rajulani yadribani lga'ida menene ma'anar yadribani lga'ida suna tafiya wurin ga'idi Ala Abu Umar, wani malami da ake kira Abu Umar ya ce, sahibu sa'alab, wane ne Abu Umar? Almajirin sa'alab, ya ce, yuƙalu ana cewa darabtul arda, idza a taitul hala. In mutum ya zo ma wurin makewayi sai a ce darabtul arda, na ce makewayi, ko darabtul ga'ita, na ce makewayi, kun fahimta? Wa darabtu fil ardi kuma ana cewa darabtu fil ardi, idza safartu in ni tafiya. in mutum ya tafiya sai a ce da raba fil ardi amma in makewayi ya tafi gurin gaidi ya tafi sai a ce da rabal arda ko ko da rabal gaida kun fahimta don haka can da yace la ya kharju rajulani kada mutane biyu su fita yadribanil gaida ya zan fassare yadribanil gaida kada mutum biyu su fita yadribanil gaida suna tafiya makewayi kashi fain an aurace ba in sun ka zo makewayin sai su kware al'aurorinsu ya ta haddasa ni kuma su yi fira da juna kaga yanzu nan wannan hadisi abu biyu ya hana abu na farko shine an hana waɗanda na zo makewayi aboki da aboki ko dan uwa dan uwa in sun zo makewayi an hana su tsaya inda suke ganin al'auran juna ko wani ya tafi inda wani bai gani nai kuma ba sai abokin tafiyar ka ba ko da masu wucewa ka tsaya kusa ga hanya ga ka kana kana kana biyan bukata masu wucewa suna ganin ka shi ma laifi ne daidai ne mutum ya bari wani ya ga al'aurarsa haramun ne ka bari wani ya ga al'aurarka kun fahimta don haka baya halatta duk inda ka san wani zai ga zai ga al'aurarka ka tsaya nan ka biya bukata kai kashi ko fitsari babban laifi ne kaga laifi ɗaya kenan ko sannan kuma ana biyan bukata ana magana shi ma laifi ne kaga laifuka biyu kenan sun tsaya suna biyan bukata suna ganin al'aura juna sun saba Allah sannan kuma suna fira an hana magana lokacin da ake biyan bukata hadisi ya tabbata za mu cimma insha Allah ta'ala wata rana annabi yana boli sai wani ya gitto sai ya mai sallama annabi ya karba mai sallama ba sai da ya kare boli ya tawo sannan ya mai sallama ya karba sallama tun ko san karba sallama wajibi ne ko ka gani ashe wannan na nuna an hana yin magana lokacin da ake makewayi sannan kuma an hana ka zagaya inda wani ko wasu ke ganin al'aurarka waɗannan duk laifuffuka ne Allah ya shirya da mu to sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la yakhruj ithnani ila al-ga'id ba min al-ga'id ba ila al-ga'id fa yajlisani yatahaddathani kashifain an aurati fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala zalika rawahu tabrani fil awsat bi isnadin layyin wancan hadisi ban faɗa muku matsaya tai ba ko hadisi ne sahihul lagairi hadisin Abu Sa'id al-Khudri sahihul lagairi hadisi ne ingantacce kun fahimta to sai hadisi na gaba cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo wannan daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la ya kharuj ithnan kada mutum biyu su fita aboki da aboki ko dan uwa da dan uwa illa laga'id zuwa ga zuwa makewayi kun san makewayi ko zuwa wurin ga'idi kaga ba minal ga'idi ba illal ga'idi ila ne ba min ba la ya kharuj ithnani illa al kada mutum biyu su fita zuwa zuwa makewayi kila aboki da aboki za su tafi su biya bukata fa yaji lisani sai su tsugunna nan julusun ba zama dandaranjan ba tsugunni ko ana kashi da zanni tsugunna ake yi ko to shine yace fa yaji lisani sai su tsugunna in sun zo wurin biyan bukatat ya tahaddathani suna fira kashifain an auratihima suna masu kware al'aurorinsu kaga in sun ka zo ko da kun tafi biyan bukata tare to in kun ka zo ku rabu wannan ya samu sagagi ya shige wancan ya samu sagagi ya shige yadda kowa baya ganin ka kun fahimta amma kada ku tsaya ta inda kuke ganin al'aurorin junanku sannan balle har ku tsaya kuna fira ana ana biyan bukata ana fira yace fa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya yamqutu ala zalika yana zargi yana kyamiyan hakan rawahu dabrani fil awsat imam dabrani ya rawaito cikin littafin sa mujamul awsat bi isnadil layin da isnadi mai tabshi haka yake amma dai tabshin akwai abin da ya karfa akwai wasu hadisai da ke mai shaida don haka shi ma sahihul lagairihi ne irin wancan kaga kenan duk sun inganta ko hadisi biyu ya kawo karkashin babin hana magana lokacin da ake makewayi kaga dukkan su sun inganta kaga da me waɗannan hadisan biyu ke karantar da mu haramcin yin magana in ana makewayi da kashi kake yi ko bole an hana magana sannan da haramcin kuma ai inda wani ke ganin al'aurarka an hana kun fahimta ko da daji ne ka tabbatar da ka nisanci hanya ta yadda masu wucewa ba za su ganka ba amma ka tsaya kana abin kana biyan bukata masu wucewa na ganin ka ko wannan ganin ka wannan ba daidai bane Allah ya shirye da mu Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai babi na gaba yace at-tarhibu min isabatil bawli at-tauba tsoratarwa daga boli ya sami tufafin mutum wa gairahu ko waninsa tufafi ko wani tufa ko jikinka kenan ko tsoratarwa min isabatil bawli at-tauba daga boli ya sami tufafi wa gairahu da waninsa wa adamil istibra'im da kuma tsoratarwa ga barin kubuta daga boli rashin yin istibra'i me istibra'i tsarki rashin yin tsarki daga boli tsoratarwa daga haka nan kaga abu biyu kenan babin zai tsoratar da gare su ko na farko tsoratarwa ka yi annaya in ka zo fitsari kakka yadda fitsari ya taɓa tufanka ko jikinka in ma ya taɓa to dole ka ce ka wanke tunda me matsayin tsari ga shari'a najasa madalla ka gani don ka yi annaya kada fitsari ya taɓa tufanka ya ce wa gairahu menene gairun tufa abinda boli ke iya taɓawa kaga jiki tufafinka ko jikinka sannan wa adamil istibra'imino da kuma tsoratarwa daga barin tsalkaka daga boli irin yadda shi ko wannan aikin gayu ne ko gaye sai ya tsaya ya fa kamar an bude famfo da ya kare sai ya murkusa ta haka nan ba ruwa ne da istibra'i sai ya wuce ba haka gayu ke yi ba sannan in ka yi kaga duwan ga da ka dan haɗowa na ƙarshen nan ya faɗa in faƙo ne sai ya bugi ƙasa ya bugi ƙafafunka ya bugi falingon nan da kun fahimta to sai ya ce ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini fa qala innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabirin bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min bawlihi rawahu al-bukhari wa hadha ahadu al-fadhihi wa muslimun wa abu dawud wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah hadisinmu na farko mai tsoratarwa dangane da mutum ya bari boli in yayi boli ya taɓa tuhafinsa ko jikinsa da kuma rashin alkaka daga boli an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yadda allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn cewa manzon Allah ya shuɗe ga wasu kabrurruka guda biyu kaga mutane biyu kenan a cikin kabrurrukan ko faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu ma yu'addabani waɗanda a cikin kabrurrukan nan suna na ne musu azaba subhanallah kaga wannan na tabbatar da azabar kabari gaskiya ce don haka mu roki Allah tsari Allah ka tsare mu daga azabar kabari sai annabi ya ce innahu ma su waɗanda a cikin kabrurrukan nan yu'addabani ana na ne musu azaba wa ma yu'addabani fi kabirin ba ana musu azaba bane game da wani babban laifi su gare su waɗanda a cikin kaburburan ko ko ga ganin idanun mutane abinda ya kai waɗannan bayan Allah da a cikin kabur a yi musu azaba ga ganin idon mutane ba babban laifi ba ne bala sai annabi ce na'am innahu kabirun amma ga shari'a babban laifi ne kaga da yawa kenan abin da yake babban laifi ne ga shari'a ma mutane suna sako-sako da suna ɗauka ce kamar ƙarami kun fahimta to kaga ga ganin idon mutane abinda sun ka laifin laifukan da sun ka aikata har sun ka cimma azaba kabari ga ganin idon mutane kananan laifuka ne amma annabi yace waɗannan manyan laifuka ne sai yace amma ahaduhuma amma ɗayan su fa kana yamshi bin namima aiki na yawo da annamimanci ya zan yana yawo da annamimanci me annamimanci game game no. ka ta inda wannan ashe wane ya ce ma kaza wane ya ce ma kaza ka an faɗa mai ya ce mai kaza na suka shi ma ba zai yi bai tashi a taɓa ba sai ka ɗauko ka iskan ma wancan kai ma wane ya ce ma kaza yanzu abin da ya faru haɗa shine annamimanci game game to ka gani ashe kenan daga cikin abin da ke sa mutum ya cimma azabar kabari ɗan an sa cikin kabari annamimanci na ciki kuma yau tsakani da Allah mafi yawan mutane annamimai ne illa ɗan kaɗan da Allah ya tsari wanda ya ce ma kaza don Allah ya duk wanda an ka iskan ma an ka ce wanda ya ce mai kaza to bari ba ku formula wannan da ya ce an ce ma kaza ba masoyin ka bane domin mutum zai ɓaci uba ne ya zo ya ce baba an ce ma kaza duk wanda ya ɓaci uba ne mi zai zai rama ko ya buga to amma kai tunda ba kowa kake ba gare ba kowa kake ba garai sannan kuma sun yaka ya bata mare kuma ya hada ka da abokinka sai ya ce abokinka ya ce ma kaza inda masoyinka ne da an ka ce mai ya kai mari mana ko da yake ba a mari ko ko ya rama kun fahimta to amma da yake ba shi an manufa ta ba ba sun ka yake yi ba sai sai dai zo ya faɗa ma an ce ma kaza to shine annabi ce amma ahaduhuma amma ɗayan su su waɗanda a cikin kaburburan da ake wa azaba fa kana yamshi bin namima ya zan yana tafiya da annamimanci yana game game tsakanin mutane wa amma al-akhar shi ko gudan fa kana ya kasance la yastatiru min bawlihi bai kariya daga bawlinsa la yastatiru ay la yaj'alu sitran bainahu wa bain bawlihi bai sanya kariya tsakaninsa da bawlinsa ashe in yayi boli kenan yana taba jikinsa ko yana taba tuwaninsa bai karewa tsakani ne da boli yana cikin fassarorin da an kai da la yastatiru wo sun ka ce la yastatiru min bawlihi baya kariya daga bolinsa ma'ana bai sa kariya in zayin boli yana tsayaye boli inda mutane ke ganin al'aurarsa amma wannan fassara mai rauni ce kun fahimta ga wata riwaya wadda Imam Muslim ya fitar yace fa innahu fa innahu kana la yastabri'u min bawlihi ina jin ko Imam Al-Bukhari ya fitar da ita ko Muslim ya fitar da ita fa innahu kana la yastabri'u min bawlihi bai kamun ruwa daga bawlinsa bayyan istibra'i bayyan tsalki in yayi bawli kun fahimta ashe kaga ya nuna rashin gariya daga bawli da rashin tsalki in mutun yayi bawli bai damu da yayi tsalki ba da me ake tsalki ana tsalki ko da ruwa ko da abin da ke tsayawa matsayin ruwa ruwa ya fi daɗi kuma ya fi tsaftacewa amma in babu ruwa fa ya inganta ga sunnar manzo Allah ya amfani da dutse dutse mun karanto cikin bulugul marami wanda zai kamun ruwa kuma nan ba boli ba har kashi ya halatta a yi kamun ruwa na kashi da dutse sai dai ga sunnar annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda zai kama ruwa da dutse to yayi da mara ko ka yi da dutse guda ko ka yi da uku ko ka yi da biyar ko ka yi da bakwai duk dai ko dutse nawa za ka amfani da su su san mara kun fahimta kun san mara ko to to shi ne ya ce wa ammal akhar shi ko gudan fakana ya kasance la yastatiru bai ka bai kariya min boli daga bolinsa yana bari in yayi boli boli ya taba suturarsa ko ya taba ko ya taba jikinsa rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa hadha ahadu al-fadhi wannan ɗaya da cikin lafuzan bukhari ne wa musliman da muslim shi ma ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud da tirmidhi da tirmidhi wannan sa'i da sa'i ibn majah da ibn majah wanda su kun ga hadisin muttafaqun alaihi hadisin ya inganta ko wa fi riwayatin lil bukhari cikin wata riwaya ta bukhari wa ibn khuzaimah da ibn khuzaimah fi sahih cikin littafin sa sahih ibn khuzaimah yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama mara bi ha'itin annabi ya gitta ga wani lambu ha'it ai bustan kuma lambu ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya gitta ga wani lambu min hidani makka da cikin lambu nan makka awal madina ko madina me ka wannan shakku abinda babu tabbas ake shakku game da shi ko wannan mu muna da muna da tabbas don haka ba ba bukatar shakku lambun har lambun kowane ne an sani an san mai lambun ashe kaga tunda an san mai lambun an sani mutumin makka ne ko mutumin madina ne lambun na wata mata ne wadda ake kira ummu mubashshar al-ansariya don haka mutunniyar makka ce ko mutunniyar madina kaga wannan shakku bai da wata fa'ida wani lambu da cikin lambu nan madina kun fahimta yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi hayatin annabi ya gita ga wani lambu min hidanil madina da cikin lambu nan madina na wata mata ne balansara fasa mai a sauta insanai ne ashe cikin lambun nan akwai kaburbura sai manzon Allah ya ji sautin wasu mutane biyu yu'azzaba ne da ake yi musu azaba fi kuburihim ma cikin kaburburan kun fahimta eh kun fahimta faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce innahu ma yu'adzaban su waɗannan waɗanda a cikin kaburburan nan na cikin lambu ana yi musu azaba ne wa ma yu'adzabani ba a yi musu azaba fi kabirin cikin wani babban laifi ba wani babban laifi sun ka aikata ba ga ganin idon mutane amma ga shari'a fa ga shari'a manyan laifuka ne sun maƙali sannan annabi ya ce bala na'am ga ganin idon mutane abba laifi ba ne amma ga shari'a manyan laifuka ne kan ahaduhuma ɗayansu ya kasance la yastatir min bawli bai kariya daga bawlinsa babu ruwa ne in yayi bawli rabi ya taba jiki ne rabi ya taba sutura ne wa kana al-akhar shi kuma ɗayan ya kasance yamshi bin namima yana yawo da annamimanci game game ya kama kan wanga ya gama da na wanga ya kawara irin yadda yan siyasa ke yi wani ya ce ma kaza wani ya ce ma kaza to yanzu ba yan siyasa ɗaya ba hakku masu addini annamimanci har da masu addini ana annamimanci ko ba a yi ana yi to kaga duk mai annamimanci zai cimma azabar kabari hakan ga duk wanda bai kariya daga boli shi ma zai cimma azabar kabari al hadith har zuwa karshen hadisi wabba wabal bukhari ya alai imam al bukhari habbabi ya kulla akan waɗannan hadisan yace babun min al kaba'iri Allah yastatira min bawli yana daga kaba'ira me kaba'ira babban laifi ashe kenan manyan laifuka ne yana daga manyan laifuka Allah ya sutura min boli mutum ya zan bai kariya daga bolinsa in yayi boli babu ruwa nai ko bolin ya taba kawafinsa ko ya taba jikinsa ko ya taba suturarsa babu ruwa nai to yin haka ne yana cikin manyan kabairu qala al-khattabi wani babban malamin musulunci imamu al-khattabi Allah shi mishi rahama ya ce kaulu fadar annabi cikin hadisin yace wa ma yu'azzabani fi kabirin ba a ne musu azaba ba ne su waɗanda ake wa azaba cikin kabarin ba a ne musu azaba ba ne fi kabirin saboda wani babban laifi yace ma'anahu ma'anar wannan magana annahu ma cewa su waɗanda a cikin kaburburna ane musu azaba lam yu'azzaba ba ane musu azaba bane fi amrin cikin wani al'amari kana ya kaburu alaihi ma wanda yanzan yana girmama gare su laifukan da sun ka aikata ba su ɗauka laifukan wasu manyan laifuka ba ne aw ya shuku fi'luhu ko ko abu labin da sun ka aikata aikata shi yana da wahala law arada an yaf'alahu da suna nufin aikata shi wa huwa tanazzuhu min al menene sun ka aikata shi ne da sun yi niyyar aikatawa ba abu ne mai wahala ba wani babban abu ba ne da sun so aikatawa menene shi ne tsalkakuwa daga bauli wa tarkun namima da barin annabimanci akwai wanda an da wahala ba ya da wahala walam yurid ba wai yana nufin annal ma'asiyata cewa laifin da sun ka aikata fi hatayn al khaslatayn ga waɗannan ɗabi'un biyu laysa bi kabiratin ba manyan laifuffuka bane fi haƙƙin dini ga haƙƙin addini wa anna dhanba fihima kun ba yana nufin cewa yin laifi ga waɗannan biyun hayyuna abu mai sauki sahalun mai sauki ba ba shi ake nufi ba ba shine ma'anar wa ma yu'addabani fi kabiran ba kun fahimci maganar kaddabi to me me haddabi ke nufi in kun fahimta yana ya fassara mana maganar annabi ne da yace wasu mutane biyu ana yi musu azaba da a cikin kaburburan nan ana yi musu azaba sai yace wa ma yu'azzaba ni fi kabirin ba ana yi musu azaba ne ga wani babban laifi ba sai kaddabi yace to kakkaji annabi ya ce ba ba manyan laifuka ka dauka laifuffukan da sun kai annabi mancin da rashin kariya daga bawali kananan laifuka bane abinda aka nufi su ga tunaninsu masu laifin ba su ɗauka laifukan da sun kai mayan laifuka ba ne kun fahimta ko kuma abinda sun ka bari ba wasu abubuwa ne masu wahalar bari ba inda suna so da sun basu kun fahimta shi ne ma'anar bisan Allah ya ƙara tsira da aminci da annabi kaga menene wannan hadisin ke karantarwa yana nuna ashe azaba kabari gaskiya ce Allah ya tsare mu daga gare ta sannan daga cikin abin da ke sabubbantar da azabar kabari shine barin kariya daga bole wanda ke fitsari ya bari fitsarin ya taba sutura tai ko ya taba jikinsa yana daga cikin abin da ke jawo azabar kabari Allah ya kare mu sannan kuma abu na uku ashe ya nuna kuma waɗannan laifuffukan barin kariya daga boli da yawo da annamimanci suna daga cikin manyan laifuffuka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun musamman abin da ke kare mana shaida cewa manyan laifuka na wa'idi da an duk laifin da an ɗauke da wa'idi wanda ya kaza za a yi mai kaza na azaba yana fa'idantar da wannan laifin ka ba'ira ne balle duk gashi daga bakin da baya ƙarya bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yace lalle manyan laifuffuka ne kun fahimta yace bala innahu kabirun na'am lalle abinda sun ka aikata ban laifi ne kaga wacce rashin babban laifi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka tabbas rashin kariya daga bawali babban laifi ne hakan ga yawo da annabimanci babban laifi ne don haka kama kanku daga annabimanci Allah ya tsare mu وقال الحافظ عبد العظيم حافظ عبد العظيم وانيني حافظ عبد العظيم امام المنذري مولف اللتافع الله شي mai rahama ya ce wala khawfi tawakkumi saboda tsoron zatun mithla hadha kwatancin irin wannan istidraka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya istidraki fa qala yace bala innahu kabirun don kada mutane su yi zaton eh abinda sun ka aikata ba babban laifi ba ne sai annabi ya istidrak ya ce bala innahu kabirun lalle abinda sun ka aikata babba ne kun fahimta wallahu a'lam sai hadisi na gaba cewa nimna abbas radiyallahu anhu ma aidan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ammatu azabil qabr fil bawli fastanzihu min al bawli رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدار قطني كلهم من رواية أبي هياء القتات أم مجاهدا عنه وقال الدار قطني إسناده لا بأس به والقتات مختلف في توثيقه حديث من نقب الشيما أنكر بوشي دقى عبد الله دان عباس يرجع الله تبت غريس كو yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ammatu azabil azabil qabri ma'ana amma aktsaru azabil qabri kun fahimta mafi yawan azabar kabari fil bawli tana samuwar mutum ne ga sha'anin bawli ku lura da maganar annabi ammatu azab ammatu azabil qabri sai yace fil bawli mafi yawan azabar kabari tana samuwa ne fil baul ai fi sha'anil baul kun lura da magana yanzu ya buɗa ta mafi yawan azaba kabari mafi yawan abin da ke sa'awa mutum azaba cikin kabarinsa ga sha'anin bauli ne ashe kenan ga sha'anin bauli ashe ba abu guda ba abin da ya shafi bauli rashin kariya daga bauli rashin tsafta rashin kamun ruwa daga bawali kun fahimta kaga wannan duk ya shahi bawali duk ya shigo cikin fil bawali tunda akwai ruwayoyi kaga waɗancan da mun kayo baya yace abin ga kana ahaduhuma la yastakiru min al bawli dai ya zan bai kariya daga bawli kaga nan rashin kariya yake magana ko wata ruwaya kuma wadda imam muslim ya fitar ina tsammani ya kawo ta nan imam muslim ya fitar da ita inganta yace la yastabriqu min al bawl baya kamun ruwa daga bawl kaga ashe da rashin kariya kada bawli ya taba jikinka da suturarka hakan ga da rashin yin kamun ruwa daga bawli kaga duk suna cikin abin da ke kawo azaba ina fatar kun fahimta to Allah ya kare mu sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ammatu azabil qabr mafi yawan azaba kabari fil bawl tana samuwa ne ga sha'anin bawli fastanzihu min al bawl don ku yi kokari ku tsalkaka daga bawli ku tsalkaka daga bawli kaga tsalkaka da bawli in kun yi bawli ku kama ruwa kun tsalkaka hakan ga in za ku bawli kuma ku kare kan kada ya taba jikin kada ya taba sutura ku duk wannan yana cikin tsalkaka wanda ya boli amma bolin ya watsa mai ga tufafi ko ya watsa mai ga jiki ya tsalkaka da gare shi kaga ya kazanta da boli don haka fastanzuhu min al-boli ku yi kokari ku tsalkaka daga boli rawahul bazzar imam al-bazzar ya rawaito shi wa dabrani da dabrani fil kabir cikin littafin sama ujamul kabir wal hakim da hakim wad dar qutni da dar qutni kulluhum dukkan su min riwayata abi yahya al-qattat sun karbo shi ne daga riwaya abu yahya al-qattat an mujahidin shi kuma abu yahya ya karbo daga mujahid anhu shi kuma mujahid ya karbo daga dan abbas wa qala darqutni imamu darqutni rahimahullah ya ce isnadu la ba'su bi isnadu hadisin babu laifi game da shi haka yake wal qattad qattad din can mukhtalafin fi tawthiqi an yi sabani game da zamanai fiqa shin fiqa ne ko ba fiqa ba an yi sabani kun fahimta wannan hadisi yana da waɗanda ke yi mai shaida a kai a kansu an ka ce mai sahihul lagairi kun ji wannan ko Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai ce wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tanazzahu min al-bawl fa inna ammata azabil qabr min al-bawl rawahu ad-darqutni wa qala al-mahfuz mursal wani anasin shi kuma wannan an karɓo shi daga anas yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce tanazzahu min al-bawl ku tsalkaka daga bawli ku yi kokari ku tsalkaka daga bawli tsalkaka daga bawli ya shafi kamun ruwa ya shafi kare kanka kada ya taba jikin kada ya taba suturarka kun fahimta ku tsalkaka daga bawali don me fa inna ammata azabil qabr domin mafi yawan azabar kabari min al bawli tana samuwa ne daga bawli Allah ya tsare mu rawahu darqutni imamu darqutni ya rawaito shi wa qala yace al mahfuz mursal abinda an mahfuzi shine wannan hadisi mursal eh lokaci ko to ka gani wannan hadisi hasanun ne lagairi wa an abi bakar radiyallahu anhu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال إن صاحب هذين القبرين يؤذباني فأتياني بجريدة قال أبو بكرة فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما دام تردبتين انهما يعذبان بغير كبير الجيبة والبول رواه احمد والطبراني في الاوس لفظ له وابن ماجه مختصرا من روايه بحر ابن ابن مرار عن جده ابي بكرة ولم يدركه hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abubakar abubakarata yadda Allah tabbata gare shi abubakar ta ya ce bayyana man nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yamshi yana tafiya bayani wa bayyana rajulin akhar tsakanina da wani mutum mu uku da abubakar ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum sun sa sun sa manzon Allah tsaka abubakar ta gefen sa guda wancan mutum gefen sa guda manzon Allah na tsakiya haka muke tafiya kun fahimta in a ta alaƙabirin sai annabi ya zo masu ƙabrurruka biyu faƙala sai annabi ya ce inna sahibai hadainil ƙabirin kun ga masu waɗannan ƙabrurrukan biyu yu azaba ne ana na ana musu azaba fa'atiya ne bi jaridatin ku samo min tsammojiyar da biyu ta ce jarida ba jarida ku ta karatu ba jarida tsamanjiya ku samo min tsamanjiya qala abubakar ta shi abubakar ta marwaita hadisin yace fasta baqatu sai mun kai rage rage ne ya rigangantu rage rage eh rage rage hausa marasa hausa da gangantu ake cewa eh a rigaye daban eh rigangan eh a rigangan rigangantu ita a standard hausa ita ce sakwatanci kasan sakwatanci shine standard hausa amma gare mu ala abubakar ta abubakar ta yace fasta baktu sai mun kai rigangantu rige-rige ko rigegeniya ko duk da yadda kuke kiranta mun kai rigangantu ana wasa yabi da ni da abokin nan na ba annabi ya ce mu samu mai tsuman jiya ba kun san tsuman jiya ko fa a taitu bi jarida sai Allah ya kaddara abubakar ta ya fara samowa yace sai ni zo mai da tsuman jiya fa shaqqa hanis fa inda na kawo manzo Allah tsuman jiyat sai ya ɓari tsumanciyar nan ɓare biyu ya tsage ta ɓare biyu fawada a fi hadal kabri wahidatan sai ya aza ɓare guda na tsumoji ga kabari guda wa fi zal kabri ga wancan kabarin kuma wahidatan ya aza ɓare guda na tsumojiyar kun lura da yadda abin yake wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma nayi haka zai yiwu a sauƙaƙa musu azaba ma dama ta rada bata yin muddin tsumojin nan sun kawo suna danyu muddin ba su bushe ba suna nan danyu to za a sauƙaƙa musu azaba innahu masu masu kabarin yu'azzaba ne ana musu azaba ne bi gairi kabirin ba tare da babban laifi ba abinda Allah biyan shine guda algiba wal bawl guda giba yake yi yawo yake yi da annamimanci wal bawl shi ko guda bai tsalkaka daga bawl kaga laifin sa ko sai annabi ya samu tsomojiya sai ya bare ta ya ada bare guda ga wanga kabari ya aza wanga yace za a sauka musu azabar da ake musu yanzu muddin tsomojin ba su bushe ba amma in sun bushe ba sai a dawo a ci gaba da azaba don haka ashe kenan ba azutsu mojiya adda fa'ida ba yi kokari ka tsalka yi kanka daga wa'annan laifukan ka huta daga azabar kabari Allah ya tsare mu daga azabar kabari rawahu ahmad wa dabrani imamu ahmad da dabrani ya rawaito fil awsat cikin littafin samu jamul awsat wal lafz law lafazin nashi ne wa ibn majah da ibn majah muktasaran ya rawaito shi a takaice in short min riwayat bahar ibn marradin daga riwayar bahar dan marrar an jaddi shi ko ya karbo daga kakansa abi bakarata wallam ya dirku amma bai riski abu bakarata ba kaga akwai yan kitayi kenan ko tsakanin su da abu bakarata to sai dai akwai ruwaya da ta zo muttasila wanda shi wannan wane ne bahar ibn marrar ya karbo daga mahaifinsa abdurrahman shi abdurrahman shi dan dan abubakar shi ya karbo ga mahaifinsa shi ko kaga an samu ittisalil isnad ko ka gani don haka wannan hadisi hadisi ne sahihi haka yake a hadisi ne hasanun hasanun ne da gairihi ko wannan hadisi hasanun ne da gairihi to me hadisin ke karantar da mu daga cikin mu'jiza wadda Allah yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana jin abin da ake yi cikin kabari yanzu kai in ka gitta kabari ko ana ba wanda a cikin kabarin kashi kana ji baka ji amma kaga shi annabi yana ji wannan mu'jiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da ya gitta ta da Abubakar ta inda aburbura biyu sai ya ce musu ana na ana musu kaga su basu jiya ba sai ce ana na ana musu azaba sannan mu'jiza ta biyu kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku samo min tsuman jiya da an ka samu tsuman jiya ya bare ya aza wannan bare bisa ga wanga kabari ya aza wannan bare yace sababiyyar tsumojin gada na aza za a sauka musu azaba matukar ba su gushe ba kaga shi ma yau akwai wanda adda wannan daraja to bayan wucewar manzon Allah akwai wani sahabi guda da an ka samu yayi wasiya in ya mutu shi ma a samu tsumoja a je bisa kabari ne ko da ana mai azaba sai a sawa kamin sa babiya tsumoja sai an ka ce Allah ya gafarta mai bai sa wannan khususiya ce ta manzon Allah ba domin bayan wucewar manzon Allah ba a samu magabata waɗanda biyo bayan suna aza tsaboji bisa kayu ashe ya nuna wannan aikin manya ne inda ana yi da duk sai a cika kaburbura da tsaboji musamman yanzu kun fahimta don haka wannan hususiya ce ba sunna ce wadda ake aiki da ita ba yanzu ba baya halatta a kai tsumojiya a ada bisa kabarin wani a ce na sauka kamai azaba wannan aikin manya ne hususiya ce ta manzon Allah ya kara Allah ya kara mai tsira da aminci to yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama aktaru azabil qabr min al bawli in Allah ya kai mana rai gobe insha Allah daga wannan hadisi za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك